zan mu gani mala yana so ya tabbatar mana da ilimi shi shine mutum ya riski abinda yake so riska wadda take ta gaskiya riska wadda take jaziba shi kuma a shak ko kuma al'azzal shi ne idan aka samu abubuwa guda biyu baya yiwa ɗayan ba a iya rinjaye shi a kan ɗayan sai dai idan an samu wani dalili ko kuma ana iya rinjaye da ɗaya a kan ɗaya dalilin wani dalili wanda yake rinjaye da ɗayan a kan ɗaya yake cewa to wannan shi ne ake kira da azzal haka idan muka ɗauka shi kuma a shak shi shi ne abubuwa ne guda biyu baya yiwuwa ka rinjayar da ɗaya a kan ɗaya baka san bayan da za ka yi rinjayar da ɗaya a kan ɗaya ba shi ne ake kira da a shak idan muka koma kan fiƙihu zan mu samu abinda zai iya wadda mana haka lokacin da ubangiji yake mana bayani inna zanna la yu in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a in yattabi'una illa zanna wa ma tahwa al-anfus wa laqad ja'ahum min rabbihim al-huda mas'ala ta azzan shine duk lokacin misalin kana cikin sallah sai ka samu ka tabbatar kana cikin sallah sai ka samu shakka shin sallah raka'a ta biyu ce yanzu nake ko kuma raka'a ta uku ce nake kurum sai tunanin sai ya zo maka ka samu rinjayen lalle wannan raka'a ta biyu ce nake saboda ai na karanta su na karanta fatiha na karanta sura kaza to a ta biyun wacce na karanta baka tabbatar ba da ka karanta kenan zatanka ya karkata akan raka'a ɗaya kai wannan ta biyu ce kaga wannan kenan ka samu ne ka samu asal shi kuma azzal ya ce majara al-yaqin kamar yadda inda zanna la yughni wannan al-yaqin la yazulu bi-shakk zaka yi bina'i akan yaqini ka cika sallarka haka kuma idan ya kasance ka zo kana sallah sai ka gaza bambance wato raka'a ta uku ce ko kuma ta raka'a ta hudu ce kaga wannan ka shiga cikin kokonto kuma wannan wajibi ne ka nemi yadda zaka warware sallarka wannan duka malin ya ɗauko mana wannan abuwa ɗin ya tsallako da su ya kawo su ya rigayi ya kawo su kamun ya kawo wa'ansu abubuwa wanda ya kamata a ce an gabatar da su shi ne yanzu malam zai koma mana kan ma'anar shi usulul fiqh da babubukan usulul fiqh sai ke cewa wa ilmu usulul fiqh turquhu ala sabil al-ijmal wa kayfiyatu al-istidlal biha yake cewa abinda ake cewa usulul fiqh shi shi ne hanyoyi ko kuma dalilai na fikihu ta hanyar dalilai wanda suke dunkulallu kuma da yaya shi wanda yake mujtahidi zai yi amfani da waɗannan dalilai wanda suke dunkulallu don ya ba wa faƙihi ya ɗauko dalilai wanda suke tafsilai ya ɗora ƙa'idar wannan da usuli ya ba shi don ya yi amfani da ita wannan shi ne ta'arifin da malin ya bada shi ne dalilai na fiƙihu kenan turkuhu a yi turku a dillatul faƙi hanyoyi na dalilai na fiƙihu amma ne suke zauwa ala sabilin ishmal a dunkule za su zo maka kuma ta yaya wayaya kowace hanya shi wannan mujtahidi za a yi amfani da wannan dalilai wanda suke zauwa a dunkule ya fa'idanta da su wannan shine ta'arifin da malam ya kawo idan ka koma cikin mu'ansu da tattafai zaka gani malamai suna kawowa ai shi ilimin usulul fiqh shine al-ilmu bil qawaid al-kulliyya allati yutawassalu biha ila istinbat al-ahkam ash-shar'iyya al-amaliyya min adillatiha at-tafsiliyya shine ilimi da ka'idodi wanda suke al-kulliyya wanda suka hada komai da komai التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية وندا تهني ونن قائدون وندا سكا الكلية تهني سزم إيه استنباط حكمته حكمته نشريعة وندا زالي أيكي دسو وندا دللنسو دلليني وندا سكي أفصلي ko kuma ya kasance al'adilla al'ijmaliya wa kaifiyati al-istifadatu minha wa halul mustafida dalili ne wanda suke ko dalilai ne wanda suke dunkulallu kaga ne ya nuna maka kenan idan ka koma shi fiduciya muka dalili ne wanda yake at-tafsiri a rarrabe shi kuma wannan usulul fiqh dalili ne wanda yake dunkulallu wa kaifiyatul istifadatu minha kuma yaya wani hanya zaka bi a matsayinka na mujtahidi ka anwanu da wannan dalilai wanda suke dunkulallu kuma wa halul mustafid kuma da hali na wanda shi zai amfani da shi kaifiyatul istifadatu minha taya shi mujtahidi zai amfani da su kuma da halin da ya kamata ya amfani da su idan muka dauka don mu gani a kaifiyatu al'istifaratu min ha yana komawa zuwa ga shi mustahidin da za a yi aikin halul mustafidu kuma shi ko a kaifiyatul istifaratu min ha yana koma mana zuwa ga ƙurƙul istimbati hanyoyi na yin istimbati a gani wajibi ne kasan al'amuru kasan al'ahyu kasan al'ab kasan al'akhas kasan al'mujmal kasan al'mubayyan kasan al'mutlaq kasan al'muqayyad da sauransu sannan ya ce maka waharul mustafid shi shi ne wajibi ne shi kuma mujtahidin da za a yi iya kokari ya san at-ta'arud wal adilla ya san yaya za a yi fatawar shi idan ya samu cin karo tsakanin dalilai ya ya kamata ya magance wannan dalilan ina fatan an fahimta kinan nan da yake bayani zan mafassara mu ƙara wasu awa da ƙara fahimta shi ne lokacin da yake ce maka ai ƙa'idoji ne wanda suke kulliya shi ne malamin usul zai tsaya ya leka ya bibiya a cikin alkur'ani ya samu dalilai wanda suke dunkulan a ƙarƙashin wannan dalilan sai ya zaƙulo maka ƙa'ida kamar misali ya ce maka al'amuru da wujubu ai duk inda ka ga umarni bayan ya yi ta tabbuyi a cikin alkur'ani sai ce maka ai اقتربت صلاة العصر lalle ubangijinka yana nema ne ya tilasta ka akan ka aiwatar da wannan abu dalilin haka sai ce a ai al'amuran rushe bayan ya karanta alkur'ani ya fahimci na soshi yanzu sai ya dauki wannan ka'ida ya ce maya ka'ida kulliya ce sai ya meka wa faɗihi shi ai dama faqihi adilla tafsiriya yake nema sai karanta faqihinka sai ya bude alqur'ani sai ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakata kai an samu aqimus salata ai kaga wannan ai wazanin umarni ne ubangiji yake mana kenan ne mu dauko waccan ka'ida al'amru lil wujub fa sai mu dora kenan duk abin da aka yi umarni matsayin wajibi yake an fahimta kenan shi ne dan malai ya kawo yake ce maka ka'ida ce kulliya wadda shi usuli zai dora taya ta dalilai wanda suke ijmaliya dalilin shi alamun ya ma usuli ya dauko wannan ƙa'idodin da ya dauko sai ya buga ƙa'idar shi sai ya baiwa faqihi shi kuma sai ya so yake aikata aiki a shine zai iya ce maka ai kaza kaza ne wallahu ta'ala mun yi bayani akan kafiyatul istidlalu biha ko an fahimta ko yanda shi usulin yanda zai yanda zai zai ta hanyar da zai kawo hujja ko ya tabbatar da dalili akan wannan ka'ida shi shine wajibi ne wannan usulin ko wannan mujtahidin ya san al'am wal khas da ladilalatul alfaz kenan al'amur al-nahi al'am al-khas al-mutlaq al-muqayyad da sauransu sannan kuma mun yi bayani akan halul mustafid kuma shi ainihin shi mai mujtahidin labudda ya kasance ya san ya san mi masail na ta'arud wa tarjih ya san yaya za yi masail ko sharuɗa na yin fatawa simala ya ci gaba da mana bayani akan al-kalam yanzu malam zai dan aro daga abin da ya shahi bangaren nahu da balaga zai zo ya maka bayani saboda alkalam karkashin wannan ne za ka fahimci ina aka sa gaba za ka karanci wa'ansu matsaloli daga cikin masail ɗin usulun fiƙai yake cewa fa'amma a samun kalam fa'aƙallu ma yi tarakkabu min hulkalam isman au ismun wa fi'ilun au fi'ilun wa harfun au ismun wa harfun bala yake cewa ɗaya daga cikin abubuwan da zan mu fahimci ina aka sa gaba wanda zai nuna mana zai haskaka mana hanya musan al-nusus da al-mujmal al-mubayyan al-amr al-nahy ya wajibi ne sai ka san menene magana me zancen yake cewa fa amma aqsamul kalam kaga rarrabar rabe na kalma ita kuma kalma shine al-lafzul mufidu shine duk wani lafazi da za a yi wanda zai bada ma'ana shine ake kiran shi da al-kalam yake cewa al-kalam inna fa aqallu ma yatarakkabu minhu al-kalam isma'il karancin abinda zance ake iya hada shi da shi a ce wannan yayi zance shi shine ya samu isuna guda biyu kawai misalin ce Allahu rabbuna a kayi mufidun ne ko Allah ubangijinmu ne kaga mufidun ne kuma ka gani suna guda biyu ne aka samu in ce muhammadun nabiyuna kaga suna guda biyu ne aka samu an samu an samu kalma sannan yake cewa au ismun wa fi'lun ko kuma ya kasance a samu suna da fi'ili kamar in ce sha al-haqqu kaga alhaqqu ismun ne ko jaa kuma fi'lun ne zahaqa albatil kaga ai zahaqa fi'lun ne ko shi kuma albatil ismi ne shi yake cewa ko kuma ya kasance fi'lun wa harfun fi'li da harafi ai mun san harafin ko yake cewa kaman misali kaman misalin mu ce ma qama bai tashi ba duk da da yawa daga cikin malamin usuli sun yi togaciya akan haka hatta da malaman nahawu suke cewa ai baka ce mana ma kawo ba saboda ai ma damirun ne da asma'il wa usula ai baka ce mana ba wannan ba damiri ne ba harafi bane ba amma dai da yawa idan ka koma kan kutub na usulul fiqh zaka gani suna ba da wannan misalin akan ismun wa harfu yake cewa ko kuma ya kasance fi'lun wa harfun ko kuma au ismun wa harfun ko kuma suna da harafi suna da harafi kamar ka ce ya Allah sai dai wa'ansu daga cikin malamai suka ce a'a shi ba wannan misalin ba zai hawo ba dalilin ai idan ka koma za ka gani fi'ili ne da ismi ai ad'ullah ina kiran Allah ala ai idan muka ɗauka zan mu gani in ma ya kasance in dai ya ba da ma'ana sawa'un suna ne guda biyu ko fi'ili ne da suna ko suna ne da fi'ili ko kuma fi'ili ne da harafi ko kuma suna ne da harafi wannan shi ake kira da alkala su kuma malaman usul kullum abin da suke kaiwa zuwa gare shi a nazararsu shi ne abubuwa guda uku duk abin da yufidul umum wannan ana kiran shi da alkala ka asma'ul mausula da na kira afwan duk abinda za mu iya fahimtar shi sawa'un suna ne ko fi'ili ne abinda muke bukatar mu san shi to yana iya komawa kan abubuwa guda uku imma ya kasance abinda zai fa'idantar da al'am abinda zai kumshi komai da komai kamar al'asma'ul masula an nakira fi siyakin nafi da sauransu ko kuma ya kasance mayufidul itlaq kamar nakira fi siyakin isbat ko kuma mayufidul khusus ka al'ada wannan duka zai kai zai mana bayani akan abubuwan da shi malam yake so ya kai zuwa garin su yace wal kalamu yanqasi zai maka bayani akan rabar rabe bangaren suna bi itibari madlulihi yake cewa wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istihbar wa yanqasimu aidan ila tamannin wa 'aqd wa qasami yake cewa suna yana rabuwa zuwa ga al'amr zuwa ga umarni shi kuma umarni duk abin da ya nuni akan ana umurtar ka da ka aikata kamar mu ce atai walidayka ukhruj min al-min al-masjid haka ai duka wannan umarni ne yake cewa duk abin da ya nuni zuwa ga umarni ko kuma han ko kuma annahi hani shi kuma hani duk abin da yake nuni akan kabar wannan abin kai tsaye shine ake kira da annahi kamar mu ce la takzifi hadithika sannan yake cewa wa khabar ko kuma labari shi kuma idan muka koma malamai suke cewa alkhabar ma ya hatamilu sidqu wal kadhib duk abin da yake daukan gaskiya ko yake daukan ƙarya takan ya kasance gaskiya ne takan ya kasance ƙarya ne wannan shine ake kira da alkhabar kamar mu ce safara khalidu takan ya khalidu yayi bulaguro takan ya khalidu bai bulaguro ba yake cewa wastikhbar kuma da neman labari shine al-istifham duk abin da za a buga maka misali ka nemi sanin abin da da baka san shi ba misali in ce hal fahimtar matsala shin ka gane matsala har ai nema ne nake in sani shin ka gane matsala shi ne ake kira da al-istihba sai ma da yake cewa wa yanqasimu aidan kuma yana kasuwa shi wannan alkalamin ila tamannin zuwa ga abin da rai take korata shi ne abin da rai yake so ya samu amma dai ba zai same shi ba saboda abin nan mustahil ne kawon misalin tsoho ya ce laita shababu ya hudu yau ya dawo a zai bai yiwa ya malamin ma ya kasance kamar shekarun sun sha da kaga wannan ai tamanni ne ko da ya gurata ba zai samu ba kamar yadda yan matsiyata lokacin da mala'iku suka zo ɗaukar ransu su ringa cewa ya rabbir ji'un ya ubangiji a mayar da mu kaga wannan tamanni ne yake amma dai tamanni ne alal mustahil abinda ba zai samu ba to shi ne yake cewa wayan ƙasimu aidan ila tamannin nan me ya sanya malam bai kawo ba ai da tamannin da abdin da ƙasamun dukkan sai daga sunaye ne daga rarrabuwa rarrabe rarrabe ne na zance sai ya kawo wayan ƙasimu aidan akwai wanda ya fahimci wani abu in ka ce fa usulu fa za ka yi wakila sai ka sanya hankalinka wa kana tadabburi wa kana lura ka gani sai ya ce wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyin wa khabarin wa istikhbarin وينقسم ايضا الى تمن وعرض وقسم aga ai duka abu ɗaya ne duka ka san shi ne amma ne nan sai ya kawo kuma wayan kasimu aidan abin da ya sanya malam ya kawo wayan kasimu aidan don ya nuna maka daga cikin malamai da ko wanda ga bakin iya abin da suka raba alkala malaman usul kenan ba malaman lugha ba arawa shi muke yi sai wadan wadan yi amfani da ɗan ilimin su ma muwassa'a kuma daga cikin malaman usul da kai wanda suke ganin a'a ai bayan wancan inda kai tamanni abinda rai za ta gurata wa ardin shine ard shine abinda mutum zai nema birifqin kamar misali in ce malam ana tanzil shin ba za ka sabga ba ana tas'ad kaga ai nema ne nake yi ta hanya ta birifqin yawwa shi ne ake kira da al'arta abinda za ka bijiran ma da wani amma dai abinda kake bijiran mai da shi in kana nema ne yi maka shi lutfin wa rifqin shi ne ake kira da al'arta wa ƙasam shi ne rantsuwa kawai misalin in ce wallahi la afush wallahi la af'alan alkhaira wallahi sai na aikata aikin alkhairi a ga wannan shi ne ake kira da alƙasam wannan shi ne rarrabe-rarrabe na na na na na na nazanci an gane ai mun yi baya bayanin menene alkalam ko yawa to wannan bangaren malaman idan ka koma bangaren malaman balaga zaka gani su kuma suna kawo maka dukkan wannan rarrawar rabar sai su lakasa maka su akan abubuwa guda biyu karkashin abubuwa guda biyun nan sai ka samu waɗannan sauran abubuwan da mu muka yi amfani da su bangaren usulul fiqh shine idan ka koma malaman balaga za su ce maka aizance yana kasuwa kashi biyu akwai khabarun wa insha ko ni a program din sai wanda da premier ai da kun shi khabarun wa insha shi kuma khabar shine wanda mun yi bayani kan shi insha'un shine ma la yahtamilu as-sirq wal kadhib shi kuma al-khabar ma yahtamilu as-sirq wal kadhib al-insha ma la yahtamilu as-sirq wal kadhib abinda baya daukan gaskiya ko kuma ƙarya an misali in ce maka qum an ce ƙarya ce ko gaskiya ce gani ga ka in ce maka ta ka ce mana a haka ne ko ba haka wani ba ƙarya ce ko gaskiya ne ko da gaskiya ke ko wasa gage mani kaga ai bayani ba misali in ce maka uktum kaga madlulu in shi baya la ya la yahsul illa illa bil talaffuz sai malaman balaga sai suke rarraba al insha zuwa ga al annahi al-istifham at-tamanni al-ard har suka kai suna al-insha'u talabi al-insha'u ghairu at-talabi da sauransu wannan duka wannan ba karkashin wannan yin ba karan karan sauran minti na to mu tsaida daga nan ai tunda mun kare wannan yanzu zan mu shiga aqsamul kalam bi itibari isti'mal wannan aqsamul kalam ta hanyar ta yanda ake ko kuma mu karasa shi alaji dan mana jinkiri saboda mu samu wannan mu karasa abin da ya shafi al-murad yake cewa min wajhin akhar yankasimu ila haqiqatin wa majaz ta wani bangare kaga can ya waka bangare na idan muka dan aro a malaman nahau da balaga ga yanda zan rarraba shi sai nan ta wani bangare yake ce maka yankasimu ila haqiqatin wa majaz shi zancen nan yana kasuwa zuwa ga haqiqa da majaz yake cewa fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali ala mawdu'ihi idan aka ce maka al haqiqa shi ne duk abinda aka tsaya aka yi amfani da shi a ainihin yadda yake shi ne idan ka ɗauka wurin malamin turawa suke cewa da kwai mu ila dui sans sans figure da sans sans proper da sans figure a gani hakikar shi ita ce sans proper in shi da sans figure in shi ita ce abinda za a yi amfani da shi don a cimma wani manuwa shi ne na yake ce maka falhaƙiƙa haƙiƙa shi ne duk abin da aka yi istimalin shi a ainihin yadda yake ba tare da an canza shi ba shi ne misalin kamar in zuwan ce maka asadun kowa ya sani daga an ce maka asadun zaki ne ka san wata dabba ce a daji wadda ba ta shigowa gari in ta shigo gari in ta shigo gari to ta kasance annoba ka gani babu wannan in ce maka ra'aitu asadan na ga zaki kurum ainihin hakikanin shi zaka dauka shine asad haiwanun muftarisun kaga kai amfani da hakikar shi yake cewa wakila mastu'mila fi mastulha alaihi min al-mukhataba wa ansar daga cikin malamai suke cewa abinda ake ce mai al'ajinda ake cewa al-haqiqa shine duk abinda aka yi amfani da shi wurin istilahin shi wurin ainihin mori akan abinda ake mukhatabantar mutum da shi shi dai dukkan shi in ya aka yi kan abu ɗaya za mu dawo shi shi ne sense proper na dukkan wani wani zanci ko dukkan wani mo wanda za mu yi amfani da shi kamar misali idan muka koma ɓangaren shari'a kuma mu dai kan mu ɓata lokaci yake cewa والمجاز ما تجوز عن موضوعه shi kuma abinda ake cewa majaz shine duk abinda aka yi istimali ga wani abu wanda ba ainihin shi ba idan muka dauki lafazi da aka yi istimalin shi a ainihin karan kanshi zaka gani in ma ya kasance yana da haƙiƙa lugawiyya ko kuma ya kasance yana da haƙiƙa shar'iyya ko kuma ya kasance yana da haƙiƙa urfiyya idan ya kasance yana da haƙiƙa lughawiyya misalin mu dauki kalmatu siya azmi kaga a ainihin alhaqiqa lughawiyya shine al-imsak kaga an ce maka ina hira na ce maka sama haqiqa shi lughawiyya shine kurmu ya kame amsaka an shay idan ka dauki alhaqiqa ash-shar'iyya shi ne dukkan lafazin da nassin shari'a ya isti'imalin shi ga ainihin shi hawan misali idan aka ce maka sallah an ce maka sallah ka san miya ake yi shi ne ka zo ka yi sallah imma magarba da sha ko kuma ka yi nafila ko kuma ya kasance wannan moyin hakika yana da hakika urfiya shi ne shi kuma hakika urfiya imma ta kasance urfiya amma ko kuma ta kasance urfiya khasa urfiya amma shine kowa da kowa duk duniya an san kaza wa kaza ne urfiya khassa ya kasance kurin mutanen da magaran suka kebanci da wannan abu ko mutanen kauye kaza suka kebanci wannan suka kebanci da wannan abu ko ma bayan ɗan kauye kaza wannan shine shi kuma kinan haƙiƙa duk abin da aka isti'malin shi a ainihin shi in ma ya kasance bangaren lugha ko kuma bangaren shari'a ko kuma bangaren al'urf shi kuma majaz shi shine duk abin da ba a dora shi ba kan akan ainihin al-lafzul musta'mal fi ghairi ma wudi'a lahu dukkan wani lafazi wanda ba a dora shi ba ko wanda aka dora shi a ainihin ba abin da aka saba ba dora shi akan shi ba wannan shine ake kira da al-majaz an fahimta ha an fahimta a muni uzuri ina so in yi bayani to in aka ce a yi bayani za a shiga za a tahi nesa ma aka tahi nesan ba kowa ba zan kasance tare da shi ba wani zai tsaya wani kuma wani ya fahimta kuma mun bata lokaci saboda da kai abubuwan da kai masailin da suna da muhimmanci sosai wannan duka matsaloli ne wanda suke sama sama wanda koda wani zai koma zai na iya karantawa ya fahimta amma dai da kai abubuwan da suke da muhimmanci sosai a nan gaba wanda yana da kyau a ce mun rakaza ko mun mun dakka a wurin bayani akan su duk da lokacin muke so mu samu mu dauki abu mai yawa daga cikin littafin ko kuma mu kammala shi a yi haƙuri in na taƙaita a wurin bayanin ko kuma na zo na yi bayanin wani abu wani abu na tsallake shi insha Allah mu yi sallah muna sallah insha Allah mu dawo kada mu bata lokaci duk dan lokacin namu kaɗan ne mu yi ƙoƙari mu amfani da shi insha Allah abinda makaranta daidai Allah ya ba mu dare shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta